أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل كل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته kwanan wata a yau biyar ga watan rabi'ul awwal shekara 1447 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine dace da takwas. ga watan takwas shekara biyar shekarar miladiya ‘yan uwa za mu ci gaba da karatu insha Allahu ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na hikbatun min tarih wallafar a sheik Usman ibn Muhammad al-Khamis hafizahullahu ta'ala idan ba a manta ba ‘yan uwa har yanzu dai muna cikin al-mabhasul awwal أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في سطور ما لن ينمن بياني أتكيتي na abin da ya shafi rayuwar sayyidina Umar dan Khattabi Allah ya kara masa yarda mun ji nasabar sa mun ji matayen da sayyidina Umar ya aura gaba daya a rayuwarsa sannan mun ji adadin ƴaƴansa maza da kuma mata mun ji yadda aka sayar da umar ya musulunta mun ji yadda ya lizimci annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi sannan mun karanta ɗan kaɗan daga cikin falalarsa mun tike a umar al-mulham sayyidina umar wanda ake wa ilhama yau za mu tashi insha Allah ta'ala استشهاد عمر رضي الله عنه شهادة سيدنا عمر بن الخطاب الله كرم سيردا ما ليتي قتل عمر أمير المؤمنين على يد أبي لؤلؤة المجوسي حيث طعنه وهو يصلي الفجر في الناس طعنتين بخنجر مسموم malai ce kutila umaru an kashe sayyidina umar amirul mu'mini na sarkin muminai ala yadi abi lu'lu'atal majusi a hannun wani ba majuse da ake ce masa abu lu'lu'a al-majusi wanda mun yi bayani a takaice yadda al'amarin ya kasance mutuwar sayyidina umar a hannun wancan ba majusi wannan kamar yadda muka bayani wancan muka ce asalin sunansa shine Fairuz Fairuz shine asalin sunansa na Farisanci wanda asalinsa dan kasar Farisa ne Rumawa suka ribato shi lokacin da aka yaki tsakanin Farisawa da Rumawa to daga Rumawa ne kuma musulmi suka ciyo ribarsa aka shigo da shi garin Madina wanda ya zo aikata aika aika da ya aikata malaiti haifu tsa'anahu wa huwa yusallil fajra yayin da shi wannan ba majuse ya soki sayyidina Umar dan Khattabi Allah ya kara masa yarda wa huwa yusallil fajra alhali yana sallar asbahi fin nasi a cikin mutane tsa'anataini bi khanjarin masmumin ya soke shi ne tsa'anataini suka guda biyu wata ruwaya kuma kamar yadda muka bayani wancan karan aka ce sukar guda uku ne ɗakwibinsa a gefensa bayan ya soke shi kuma game da muka yi bayani ya ci gaba da sukan kan mai uwa jawabi lokacin da ya ga an taso masa wanda da ƙarshe dai aka samu ɗaya daga cikin musulmi abdurrahman ibn auf allah ƙara masa yarda ya cire mayafinsa ya jefa masa aka samu nasarar kama shi to lokacin da ya ga an kama shi shine sai ya samu wannan wukar ya cika a cikinsa shi ma ya kashe kansa allah ya ƙara masa nauyin ƙasa wannan ba majusi ya soki sai na umar ne bi khinjar ko khanjar da wani nau'i na wuka da ake ce masa hanjar wanda yake masmum an sanya shi a cikin dafi ma'ana an yi poisoning din wannan wukar ita kanta da aka soke sayyidina Umar da ita wa qala Umaru sayyidina Umar dan Khattabi Allah kara masa yarda yace lamma arafa qatilahu lokacin da ya san wane ne ya kashe shi waye ya soke shi da makami sayyidina Umar dan Khattabi Allah kara masa yarda sai yace الحمد لله الذي لم يجعل قاتلي مسلما يحاجني عند الله بسجدة سجدها سيدنا عمر يتي ناغودي والله سبحانه وتعالى wanda bai sanya wanda ya kashe ni ba musulmi ne da zai jayayya da ni a gaban Allah madaukakin sarki da wata sujjada da ya taba yi dan Allah lokacin da sayyidina Umar dan Khattabi aka soke shi a lokacin ya faɗi magashiyan kuma ya suma saboda haka an ɗauke shi rangaranga an tafi da shi gida lokacin da aka yi sayi na umar gida akwai wani nau'i na likitanci da suke yi a wancan karan shine idan aka soki mutum da makami sukan ɗauki tsimi na aka ce tsimi shine kamar ka ce zoɓa rodo ko leman tsami ko wani abu amma mai kala wanda yake mai kala kala za ta iya fitowa saboda haka sai a ba mutum ya sha idan ya sha sai aka ga wannan tsimin ya fito ta raunin nasa to an san mutum ba zai kai labari ba mutum ya tafi kenan saboda wancan karan babu kayan aiki irin na yanzu da za a ɗinke waje a mai da waje kamar ba a komai a wajen ba ba kayan aiki saboda haka idan mutum aka ba shi wannan tsimin ta bakinsa ya sha sai aka ga ya fito ta wannan ciwon nasa to shi kenan sai kuma a fadare da shi ya tafi kenan to abin da ya faru kenan lokacin da aka kawo sayyidina umar gida sai aka samu tsimi sai aka bashi da aka bashi kawai sai aga yana fita ta wannan ciwukan nasa shikenan daga nan sabai kuma sai kuka an san sai na Umar dan Khattabi kuma shikenan ya tafi to a lokacin da ya farfado tambaya ta farko da ya fara shi ne mutane sun yi sallah a sallan nan mutane sun gama sallah sallar da aka fara an gama ta sai aka ce masa na'am ya amiral mu'minina eh mutane sun kammala sallah sai na bari ce to alhamdulillah la islama liman taraka sala yace na gode wa Allah dan ba musulunci ga dukkan wanda ya bar sallah ku duba halin da yake ciki hali ne na mutuwa amma lokacin da ya fara ya farfado abin da ya fara tambaya shine alakar da take tsakaninsa da Allah madaukakin sarki ita ce sallah mutane sun yi sallah suka ce masa kwarai sun karasa sannan ya gode wa Allah ya ji daɗi yace ba musulunci ga dukkan wanda ya bar sallah to a lokacin sai dan Umar sai ya tambaya cewa ya tambayi Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yarda ko Abdullahi dan dan Abbas cewa ya duba ya ga waye ya soke shi waye ya kashe shi sai ce masa ai wani ba majusi ne da ake ce masa Abu Lu'lu'a to shine sai dan Umar sai ya faɗi wannan magana sai ya gode wa Allah yace na gode wa Allah da ya sanya wanda ya kashe ni ba musulmi ba musulmi bane da zai yi jayayya da ni a gaban Allah ga wata sujjada da ya taɓa wa Allah ta yadda wani haƙƙi ne da sayyidina Umar bai iya saukewa ba wani abu ne na zalunci da sayyidina Umar ya masa yasa ya kashe shi sayyidina Umar yana jin tsoron wannan wani musulmi ya tsaya da shi a gaban Allah dan uwa ina fata an fahimta to shine godiyar da yake wa Allah madaukin sarki amma tunda kaga ba musulmi bane arne ne to wani hikidi ne da gilli daman tsakanin musulmi da arne wani mugun nufi ne da ya kudirce a cikin zuciyarsa wanda yake tsakaninsa dama wancan karin mun faɗa cewa babban dalilin da ya sa kashe sayyidina Umar abu biyu ne abu na farko shine jin haushin mamayar da musulmi suka yi suka ribato shi shi da wasu daga cikin farisawa ƴan uwansa a matsayinsa ne ai an mai da su bayi yanzu saboda haka yana jin haushin wannan yana da hikidi mugun nufi game da musulmi da dukkanin abin da yake da alaka da musulunci abu na biyu kuma shine tsakaninsa da mai gidansa Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu na ga muku cewa ya dora masa harajin da yake kara wajen sayyidina Umar sayyidina Umar yana masa cewa ai wannan harajin da mai gidanka ya dora maka idan aka dubi irin sana'o'in da kake da kwarewa ka wajen aiki bai maka yawa ba zaka iya biya to shi kuma wannan abin bai masa dadi ba to shine ya ji haushi a lokacin shi sayyidina Umar yayi haka ne yayi haka ne dan kada ya masa alƙawari amma yana niyyar samun Mughira din ya masa magana ya sa ya rage masa ɗin dan sai uwar baya bari hatta bayi wallahi a zalunce su hatta bayi baka baka isa ka zalunci bawanka sai na umar ya samu labari ba sai ya fitar masa da haƙinsa amma kun ga irin mugun nufin da ya masa da ƙarshe ya bi shi ya kashe shi to lokacin da aka kashe sayyidina Umar lokacin da aka soki sayyidina Umar kafin ya kai ga mutuwa ya kira waɗansa Abdullahi dan Umar Allah ƙara masa yarda yace ka je ka samu nana Aisha Allah ƙara mata yarda ka ce ni Umar kada ka ce Amirul Mu'minin kada ka ce mata ni Umar ina neman alfarma idan na cika abin ne na kusa da abokaina guda biyu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sai na abakar siddiq radiyallahu anhu ya ce alfarma nake nema a wajen tun da ɗakinta ne aiko sai ta yadda saboda haka sai na abdullahi dan umar ya je ya gaya mata ta ce ba matsala ta amince ya dawo ya gawa sai na umar ya ce idan na cika ka ƙara komawa ka ƙara gaya mata da kada ya kasance mai yiwa da raina ne tana jin nauyi na idan na koma ka ƙara neman irin alfarmar da ka nema yanzu in ta amince a kai ni can ba ta amince ba a ji a da sauran musulmi abin ne shi kenan saboda ka lokacin da sai na Umar ya cika ɗansa Abdullahi ɗan Umar ya ƙara koma wajen na Aisha ya ƙara gaya mata saƙon mahaifinsa cewa ya fa ƙara turo shi cewa a ƙara nema masa alfarma wajen nan idan babu matsala yana nema abin ne shi da sahibansa guda biyu ta ce ba matsala a je a ɗauko shi abin da kuma ya faru kenan aka je aka ɗauko sai na Umar aka binne shi a gefen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haka suke a kwance har zuwa Allah ya tashi kiyamarsa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana tsakiyar su bangaren damansa sai na Abubakar ne bangaren hangunsa kuma sai na Umar dan Khattabi Allah ya kara masa yarda yadda suka rayu a duniya haka dakhaltu ana wa Abubakar wa Umar wa kharajtu ana wa Abubakar wa Umar to haka ma a lahira za su tashi insha Allah ta'ala tare Allah subhanahu wa ta'ala ya kara sayyidina Umar yarda to wannan shi ne a takaice abinda malam ya gabatar mana wanda yake da alaka da dan takaitaccen tarihin sayyidina Umar kamar yadda kuka sani malam yana yana kawo mana ne a takaice komai a takaice yake kawo saboda mawdu'in littafin nasa akwai akwai abin da yake so ya tafi zuwa gare shi malam ya al-mabhasu thani in za mu tashi al-mabhasu thani ahammul ahdafi fi khilafati wasu muhimman al'amura da suka faru a lokacin khalifancin Umar ɗan Khattabi Allah ƙara masa yarda abu na farko da malam zai fara da shi shine mawqi'atul qadisiyya fi Muharram a sanata 14 hijriya shine mawqi'atul qadisiyya a yaƙin qadisiyya ko gwabzawa ta qadisiyya wacce ta faru a watan Muharram shekara ta goma sha hudu bayan hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam shi alƙadisiya ɗin ‘yan uwa sunan guri ne kamar yadda ka san badar sunan guri ne ko wata rijiya ce a wajen sunan a badar ɗin suna ne haka nan uhudu sunan dutse ne ko haka nan duk gurare galibi inda ake yaƙi sai ga sunanan gurare ne kamar yadda yarmouk shi ma sunan waje ne to haka shi ma alƙadisiya sunan waje ne a inda a nan aka gabza wannan yaƙi yaƙi ne ‘yan uwa da kusan kafinsa ba a yi wani yaƙi mai tada hankali wanda musulmi suka sha wahala irinsa ba a tarihin musulunci ba a yi wani yaƙi wanda ya tayarwa da musulmi hankali irinsa ba na farko saboda yawan abokan gaba sun kai kusan mutum dubu tamanin ko dubu ɗari da wani abu kawo ko baka taba jin labarin yakin da aka ce musulmi sun tinkari rundunar dubu ɗari ko dubu tamanin ba sai wannan yakin ko da gazuwa tisham wanda aka yaƙi kiristoci a bai kai waka ba ko bai kai wannan ba sun kai kusan haka abu na biyu saboda su waɗanda za a yaƙa ɗin farisawa suna da ƙwarewa wajen yaƙi sannan suna da habara suna da civilization sun daɗe da ci gaba tun washe kafin larabawa shi sa suna wa larabawa kallon wasu ƙauyawa ne kawai wasu gidadawa mutanen da suke rayuwa a cikin sahara ba san abin da suke ba shi sa ba su ɗauka wankin hula zai kai su dare ba abin da suke kallo shi ne yaƙi ne da ya su gama shi daga fitowar rana kafin rana ta faɗi sun gama da su kawai sun kore su abin da suka rinka riyawa a ransu kenan ba su san abin zai kai musu haka ba to ta bangaren musulmi su kuma ba su da yawan da ya kai haka ba su mutum dubu ishirin da biyar ko abin da ya kama da haka amma da yake Allah subhanahu wataala na tare da su abin da ya faru ya faru sannan su mutanen farisa bayan kayan yaƙi da suke ɗauke da shi na zamani irin wancan hatta sun tanadi giwa ya kusan talatin da wani abu giwa da ka sani a kanta suka yaƙi saboda akwai wani akwai wani strategy da balarabe yake da suke da shi a wancan lokacin shine yaƙi akan giwa shi kansa wani abu ne da yake taimakawa shi wanda yake kan giwan ya ci nasara akan abokan gabansa saboda doki bai saba ganin giwa ba a wancan lokacin ina fata an gane to duk lokacin da doki ya ga giwa mai zai zai tsorata ne to da ya tsorata kuma an baka wasa ba zai kada kai shikenan an gama da kai kenan in shi bai take ka ba su zasu su yi su take ka babban abin da ya jawo wannan yakin yan uwa shine abubuwan da suka faru a baya kada ku manta a lokacin khalifancin sayyidina Abubakar Siddiq Allah kara masa yarda bayan ya gama da yakin ahlur ridda ya ci nasara ya dawo da yawa daga cikin larabawa cikin addinin musulunci wanda ba su dawo ba an gama da su kada kuma ta ya fara tsallakawa ko wanda inda ya fara tsallakawa shine ina ya yaƙi iraki kafin a yaƙin yarmouk kafin a yaƙin yarmouk wanda muka wuce shi wanda aka yaƙi mutanen shaf ma'ana kiristoci kenan kada kuma ta jagorancin khalid ibn al-walid an je an kai hari ina iraki wanda suka gwabza da shi da hormuz idan za ku iya tunawa ko yawwa wanda sai na khalid ibn walid ya gama da hormuz da wanda suke tare da shi to a lokacin sai na khalid ibn walid ya samu nasarar kwato wasu garuruwa a iraki sai da garuruwan da aka kwato yan kaɗan ne ba su da yawa daga cikin garuruwan da aka kwato akwai irin su alhira akwai ainu tamr akwai irin garin da ake ce musu al'ambar da wasu garuruwa ba su da yawa 'yan ƙanana ne haka to wannan ya tayarwa da daular farisa hankali sannan abu na biyu shine labarin da suka samu abin da ya faru a yakin sham shine yadda musulmi cikin kankanin lokaci suka gama da kiristoci wanda a lokacin kiristocin nan su suka samu nasara akan farisawa a yakin da aka yi na ƙarshe dauloli guda biyu mafiya ƙarfi a duniya su ne daular farisa da daular rome to yaƙi na ƙarshe da aka yi shine an gabza tsakanin Farisa da Rum wanda Rum ta ci galaba akan Farisa to musulmi kuma sun ci sun ci galaba akan Rum din to kaga Farisa su kuma sai su ne sai su sai su shiga tetayen su saboda haka sai mutanen Farisa suka haɗu gaba ɗaya duk garin da ke ƙarƙashin daular Farisa suka dunkule ƙarƙashin wani mutum da suke ce masa Yazdadir ibn Shaharyan yazdadir ibnu shahariya wannan yazdadir din shine shine shine a kaisar din sa wancan lokacin shine jagoran shugaban su duk suka dunkule a tsakanin su suka ce lalle idan suka zauna yadda aka gama da sham za su za a su ma a gama da su suka ce abinda za su shine za su fara kwato garuruwan da musulmi suka kwata yan kananan garuruwan da suke iraki sannan kuma sai su san yadda za su je su tinkari musulmi su gama da su wannan shi yasa sai suka haɗa rundunar kusan mutum dubu tamanin ko dubu ɗari da wani abu kamar yadda malaman tarihi suke ambata bayan rundana ta haɗu sauraka sai suka fara mamayar garuruwan da musulmi suka kwata na iraki da suka yi ƙoƙarin dawo da su ƙarƙashin daular su sauraka sai labarin isa wasu yadda umar ɗan khattabi allah ƙara masa yarda yana garin madina gafa abin da yake faruwa waɗancan mutane farisawa gafa abin da suka ɗauki saboda sun fara kwace garuruwan da musulmi suke da jagoranci a kansa wanda sun kwace musulmi sun kwace su lokacin da aka yi wancan yaƙi har an samu wasu daga cikin gwamnoni an sa su a matsayin shuni jagorori na garuruwan to yanzu an dawo da su ƙarƙashin farisawa sai da umar nan da nan shi ma sai ba da umarni a yi yekuwa a yi shela duk garuruwan da suke ƙarƙashin daular musulunci a lokacin to lallai ana buƙatar duk wanda yake da makami ko abin hawa ko wata gudunmawa da zai iya ba musulmi ya fito ya to madina ana ana kiran sanan take babu babu jira abin da ya faru kenan aka rinka ciccidowa daga garuruwa gefunan madina duk garuruwan da da suke na musulmi ne ana shigowa garin madina sai da ya kasance garin madina hanyar ta cike da mutane masu shiga garin madina sai da umar dan khattabi Allah kara masa yarda shi ma da kansa yayi hawa ya fito da dakaru suka fito bayan gari ya zo ya yada zango a wani waje da ake ce masa wani ruwa da ake ce masa sidar daidai bakin ruwa ne sunan ruwan sidar ya zauna ya yada zango anan sai kasance nan kamar shine mahada duk wanda ya to daga wani wajen zai zo a hada anan wajen aka tara rundunar da aka tara to sannan sai ake niyyar tafiya kuma a je a tunkari wancan gari na iraki domin gabza wancan yaki wanda na dan fito mana da wasu abubuwa ne wanda ba sa cikin abin da malam zai bayyana mana insha Allah ta'ala bari mu shiga cikin karatun mu je da al'amarin yake malam yace na Umar yayi azamar yaƙar iraki bi nafsihi da kansa ma'ana shi a matsayinsa na khalifa shi yayi hawa ya jagoranci rundunar yakin a matsayin komanda saboda haka shi ya fara fita kamar yadda na ga muku ya je bayan gari wajen wancan ruwan ya yada zango ma'ana idan an gama taruwa kuma daga nan sai a tafi wastakhlafa ala almadina ali ibn abi talib radiyallahu anhu sayyidina umar ya bar sayyidina ali dan abi talib a matsayin kalifan garin madina ma'ana wanda zai jire masa garin madina kafin ya dawo ma'ana kun ga ba a fita da sayyidina ali ba kenan shi an bar shi jiran gari faqala abdurrahman ibn auf sai abdurrahman ibn aufin Allah ƙara masa yarda ya ce da sayyidina umar inni akhsha in kusirta ay yad'ufa almuslimuna fi sa'iri aqtar al-ardi yace ya khalifa ina da shawara ina tsoro in kusirta idan aka samu nasarar karya ka kai a matsayinka na jagora a matsayinka na khalifa kuma komanda rindinar da ka fita da ita a samu nasarar cin galaba akan ta a kashe ka to ay yad'ufa almuslimuna fi sa'iri aqtar al-alam ko fisa ira tsarin arda yace ina jin tsoro musulmi za su yi rauni a sauran sasannin ƙasa ƙa'ida ‘yan uwa shine duk inda ake yaƙi aka gama da komanda to wannan rundunar an ci nasara a kanta ina fata an fahimta shi sa komandan yaƙi a duk inda yake za ku ga kafa kafa ake yi da shi saboda jagora duk inda aka gama da shi shikenan an gama da wannan rundunar to wannan shawara abdurrahman ibn auf ya bawa sayyidina umar ita cewa bai kamata a ce wannan yaki da za a fita akwai sayyidina umar a ciki ba saboda idan aka yi rashin sa'a aka samu nasara akan musulmi shikenan fa duk sauran garuruwan za su za iya samu matsala akan su yadda wasu daga cikin musulmi suka yarda lokacin da annabi ya bar duniya sallallahu alaihi wasallam irin wannan zai iya maimaita kansa idan aka samu nasara akan sayyidina umar wa inni ara an tab'atha rajulan wa tarji'a anta ila al-madina abdurrahman ɗan ofe ce ina gani me zai hana ka aika wani daga cikin mutane zamto shine komanda a madadinka wa tarjiya an ta ilil madina kai a matsayinka na khalifa ka koma garin madina ka ci gaba da gudanar da lamarin mutane fastaswaba umaru wa baqi sahabati ra'ayi abdurrahman ibn auf saboda haka sai sayyidina umar da sauran sahabbai duka suka dace da wannan ra'ayi na abdurrahman dan auf suka ce lalle abin da ya faɗa daidai ne shine fastasuwa ba suka datar da ra'ayin nasa suka yarda suka karba suka amince wa qala umar sai sai na umar yace faman tara anna ba'asa to tunda haka ne ni yanzu koma na yarda faman tara anna ba'asa wa kake gani ya kamata mu tura ya maye gurbi na wa kake gani ya kamata mu sashi a matsayin komanda فقال عبد الرحمن ابن عوف سي عبد الرحمن بن عوف يتي الأسد في براثنه سعد من أبي وقاص yace wanda nake gani ya kamata ka tura shine shine al-asadu fi barasinihi shine zaki a cikin silkensa a shirye naka ce barasin jam'i ne na birsan shine al-mikhlab shine lokacin da zaki ya fito da faratansa an gane idan zaki zai kai hari zaga ya fito da me wannan faratan nasa to shine in aka ce zaki zaki a cikin sirkin a cikin sirkin sa kamar ya shirya ya kimsa yana jiran kai hari kenan yace to shi zamu tura yana nufin sa'adu ibn abi waqqas radiyallahu anhu shine sa'ad dan abi waqqas Allah ya kara masa yarda to ƴan uwa wani zai iya tambaya cewa wa ina Khalid bin Walid ne na khalifanci za ku ga ba a jin ba a jin sunan wa Khalid ibn Walid wancan karar da muke karatu kamar sati biyu ko uku da suka wuce akwai ɗaya daga cikin uwa da yake tambaya cewa ya karanta wasu suna cewa kamar sabani ne tsakanin sayyidina Umar dawa da Khalid ko shakka babu kamar yadda na faɗa wancan karan akwai waɗannan maganganun amma ba wai sabani ne na faɗa ko cin mutuncin juna ko cin dunduniyar juna babu wannan kwata-kwata babu wannan na gaya muku wancan na gaya muku dalilin tun farko cewa sayyidina Umar tun lokacin da ya hau ya janye Khalid ibn Walid daga matsayin daga matsayin komanda ya mai gurbin sa dawa Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah me dalili saboda mutane sun yi me sun fara fitinuwa da sayyidina Khalid ibn al-Walid cewa kamar in ba shi ba nasara to wannan sai ya jawo sayyidina Umar sai ya janye sai ya kawo Khalid sai ya kawo Abu Ubaida na biyu kuma wasu daga cikin malaman tarihi suka ce sayyidina Umar mutum ne da yake mai zafi mai kaushi shi ma Khalid kuma haka yake da kake ganin a zafi da zafi eh ba ka za a yi ta yi kenan ko shi Khalid yana so idan yana komanda a bashi ya rika zartar da abubuwa da kansa duk abin da ya shafi yaƙi shi zai tsara shi zai gudanar shi zai zartar shi abin da yake so kenan shi kuma sai da Umar tsarinsa ba haka yake ba kana komanda shi zai rinka baka umarni yanzu wannan yakin da zamu da zamu bayani akan yan uwa sayyidina Umar yana garin Madina amma haka ya rinka tashin dan aike zai rubuto wa Sa'ad wasiƙa yace akai masa ga yadda nake so ai a tsara kaza a tsara kaza a tsara kaza a tsara kaza kuma haka Sa'ad zai zartar da abin da sayyidina Umar yake so to shi kuma Khalid yana ganin cewa a matsayin sa na komanda a bashi yayi me yayi abin da ya ga dama idan an samu ganima sai da Umar ya hana kowa ya taba sai an kawo ta garin Madina shi kuma Khalid yana ganin cewa a bashi ya sarrafa ta to wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya haifar da sayyidina Umar sai ya ɗauke Khalid ibn Walid sai ya kawo wa Abu Ubaida wanda shi Abu Ubaida mutum ne mai taushi kaga ga zafi ga taushi sai aka samu sai aka samu daidaito kamar yadda lokacin sayyidina Abubakar Siddiq sayyidina Abubakar Siddiq mutum ne mai mai taushi Khalid kuma mai mai zafi taushi da zafi aka sai aka samu daidaito dan ku an fahimta da inda zafi da zafi yake wallahi da wala da wala iya shi saka kalla in kana da wani aboki mai zafi da yawa kai ma kana da zafi za ga da wahala tafiya ku ta yi tare da shi kullum kuna kullum za ku yi ta faɗa ne kawai ba haka bane in kana da aboki mai zafi kai ma zafi ne da kai Allah tafiya ku ba za ta yi to amma kana da wani mai sanyi wanda aka mai masifa ya ce ba komai ba haka bane a lokacin maka zage shi ya ce ba matsala wani na gode gobe kuma ku an haɗuwa shi kenan sai tafiya ta ku ta yi to abin da ya faru kenan yan uwa amma Khalid ibn Walid dukkanin abin da ake na yaƙoƙi yana ciki kuma duk gudunmawar da yake bayarwa da bai fasa ba da ita ba duk maganganu da yake faɗa kuma na alkhairi kan sahabbai bai fasa kusanta akan sayyidina Umar ba saboda yan uwa babu wani abu da ya canza tsakanin su kamar da shi kansa Umar dan Khattabi yana ba sahabbai wasici da su rinka neman shawarar Khalid ibn Walid akan da abin da yake shafi yaƙi dan wannan abu ne da yake ya kware akan sa na kawo wannan ne yan uwa dan ku fahimci yadda al'amarin yake kun ji ana ta bayanin yaki komandodi wani da wani ba ku ji an abu Khalid ba wanda da kuma shine duk inda za a je sai na Abubakar sai ce a tura Khalid Khalid baro je kaza zo kaza haka to da man Bahaushe ya ce wai sarki goma zamani goma haka al'amarin yake faradiya Umaru sai sai na Umar ya yadda da wa kharaja Sa'ad ila al-Iraq fi arba'ati alafin saboda ka sa'ad dan abi waqas ya fita zuwa iraki a cikin mutum dubu hudu wa qila sittati alafin wasu malaman tarihi suka ce a'a mutum dubu shida ne amma dai mutanen waɗanda aka yaƙi da su sun kai kusan mutum dubu ishirin da shida ko abin da ya kama da ka saboda abin da ya faru duk garin da suka zo wucewa sa'ad zai tsaya ya tura dan ake cewa aje a fito da duk dakaru wanda za su iya yaƙi daga cikin garin a fito da su in dai garin musulunci ne in za su wuce ta wannan ƙauyen sai ya tsaya sai ce aje a fito da mutane a gaya musu cewa mu tafi mu haɗu da su a ina a can ƙadisiya ɗin to haka ya rinƙa sai da aka ƙara rundunar ta ƙara yawa tukunna sannan aka tankare su in ba haka ba yan uwa ce mutum dubu tamanin ko dubu ɗari a ce ko ku dubu biyar ko dubu shida da Allah ya fi da su in suka yi muku zuwa ɗaya ba shi kenan ba mutum dubu ɗari akan mutum dubu shida kaga ai farik ɗin ya yi yawa e bambancin ya yawa sosai da sosai faƙala umar sai na umar ɗan khattabi Allah ƙara masa yarda ya ce wallahi la'armiyanna mulukal ajami bi mulukil arab ya ce wallahi zan jefi sarakunan ajamawa bi mulukil arabi da sarakunan larabawa yana nufin zai jefi sarakunan ajamawa su a lokacin suka ce al'ajamu duk wanda ba balarabe ba kawai ba ajami Allah subhanahu wata'ala ya ce walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatu saboda kan aka ce ajam shine duk wanda ba balarabe ba ba ajami to sai na umar ya ce zan jefi sarakunan ajamawa da sarakunan larabawa yana nufin zai jefi waɗancan farisawa da sa'ad dan abi waqqas wa amara sa'adan an yaj'al al umara ala al qaba'il ya umarci sa'ad dan abi waqqas da ya sanya shugabanni alal qaba'il akan kowace kabila duk kabilar da ta fito daga wani gari to a samu mutum ɗaya a ce kai wani kai ne jagoran su bayan jagora na gaba ɗaya kabila kaza wani ne jagoran su wa ayu wa'idahumul qadisiyata kuma ya musu alƙawari gurin haɗuwar su shine ina shine qadisiya eh kamar yadda na gaya muku duk garin da za su fito za a gaya musu cewa to gurin haɗuwa shine qadisiya gurin haɗuwa shine qadisiya can ne matattarar وكان في هذا الجيش من الصحابة ثلاثمائة وبضعة عشرة أتكين وانا رندنا تساعد أن أبي وقاس أقوي صحبان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أغريشي kusan mutum ɗari uku da goma sha wani abu shine bi ba'ata ashara aka ce al bid'atu shine daga uku zuwa goma lissafin da ya kama daga uku zuwa goma shine bi ba'a saboda haka akwai mutum ɗari uku da goma sha wani abu duk sabon manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam minhum saba'una badariyan daga cikin waɗannan mutum 300 kuma akwai mutum 70 duk sun halarci yakin badar wannan nan nuna maka wasu akwai wasu mutane ke bantattu ne na musamman a cikin rundunar dan su masu masu badar duk wanda ya yakin badar ai dan aljanna ne ko tunda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce la Allah tsala ala ahli badrin fa qala amalu ma shi'tum inni qad ghafartu lakum Allah madaukakin sarki ya tsinkayi ya kalli dukkanin mutanen da suka je badar su ɗari uku nan da wani abin gaba ɗaya Allah ya kalle sai ce ku je ku yi duk abin da kuka ga dama na gafarta muku wannan mai ke nuna Allah ya ba su aljanna ke shi sa dukkanin wanda suka je yakin badar yin aljanna in aka tashi ana ambatar manaqib na sahabbai idan aka kawo khulafa'ur rashidun aka kawo su su hudin nan to sannan sai sai a kawo kuma ahlul badri wa kana fi hadha al-jaysh mala ya ce wa ma'ahum aksaru min saba'a mi'atin min abna'i sahaba sannan daga cikinsu kuma akwai kusan mutum ɗari bakwai fiye da ɗari bakwai waɗanda suke su kuma duk ‘ya'yan sahabbai ne waje ta ma'a ra'ayul fursi ala rustum su kuma mutanen farisa ra'ayinsu ya yadda ya haɗu akan wanda za su a matsayin komanda wanda zai jagorance su shine wani mutum da suke ce masa rustum na gaya muku daman jagoransa gaba ɗaya shine wa shine wa yazdajir to ƙarƙashin yazdajir ɗin suka fitar da wani matashi mai suna rustum shi rustum matashi ne sannan yana da basira sannan kuma gwarzo ne jarumi duk inda kake neman gwarzo wajen yaƙi ya kai shi sa dukkanin farisawa gaba ɗaya suka haɗa akan lalle sun yadda a bashi komanda ya jagoranci sun zai iya so da haka rustum ya kasance shine jagoransu فخرج معه ثمانون ألفا رستم يفتع تارد شيء أكوي كسم متن دبو تمانين وقيل أكثر وسمع لما سكتي سنف دبو تمانين وسمع لما سنك أرد ما أريد وأنا أبو ومعه ثلاثة وثلاثون فيلا أتارد سوء أكوي جيوا يقدا ثلاثين دأوك سما دنا يكيني وبعث سعد ربيعي بن عامر إلى رستم سوداك سيدنا سعد بن أبي وقاص ya tura wani sahabi da ake ce masa sa'ad ibn rubi'u ibn amir rubi'u ibn amir aka tura shi zuwa ga rustum shi rustum din shine ya fara aikowa akan yana buƙatar a turo masa wakili domin su tattauna a ɗan yi bayanai na kafin yaƙi a ga ko za a samu matsaya ba sai an gwabza ba shi rustum shi ya fara shi ya nema aiko saboda ka sa'ad sai tura masa rubi'u ibn amir فدخل عليه وقد زينوا مجلسه بالنمارق المذهبة سورة كسي صحابي ربيع ابن عامر يتفي وزن رستم ألوكة wato da suka je sai suka yi wani abu da suke gani za su yaudari ko kuma su karya zuciyar musulmi da shi sai suka yi wata fada a daidai kadisiya din wata fada ce ta musamman suka yi ta aka sanya kujera ta iko da mulki ta zinari aka baje wajen da shimfiɗu na zinari da abubuwa haka ado kala-kala wanda an ka je dole sai ka yi ƙauyanci dole sai ya ɗau hankalinka to haka suka a filin yakin a qadisiyya suka suka haka ba wai a cikin garin farisan bane saboda haka lokacin da ya je sai ya ga wa qad zayyanu majlisahu shi rustum ya riga ya kawata wannan gurin zaman nasa bin namariki da irin fulillaka wanda ake ce musu irin tum a ƙasan nan akwai irin fulillukan nan da zawo ga wanda ake wanda kuke gani a gurin sarauta ko gidan sarauta wanda ake danke shingida a kansu an gane su ta su ne annamarik almuzahaba waɗanda da aka aka kewaye su aka yi musu cin baki da zinari saboda isa da takama wazzarabiyil harir da kuma shimfiɗu su ne azzarabiyu na alhariri kun san tufafin alhariri aiko tufafi ne da yake mai tsada mai matuƙar daraja wanda mu maza ma a nan duniya an haramta mana sawa duk namijin da ya sa alhariri ya sanya haram ba daidai bane ya sanya shi wa azharu al-yawaqita wal la'ali as-samina suka bayyana yaqutu da lu'lu'u as-samina masu matukar tsada duk suka kakkafe su ta yadda da ka shigo fadar abinda idan ka zai fara kaiwa zuwa gare shi kenan wa zinatal azimata da ado wanda yake mai girma wa alaihi tajuhu hula kwalkwali na sarki hular sarki da suke sawa wa ghairu zalika min al-amti'ati thamina da wasu waɗannan daga cikin kayayyaki masu tsada waɗanda suke wa gurin zaman su ado da su wa qad jalasa ala saririn min zahabin shi rusum a lokacin ya zauna akan wani gadon mulki min zahabin na zinare ne gaba ɗayansa gaba ɗaya wa dakhala rabi'u bi thiyabin safiqatin shi kuma wannan sahabi Rabi'u bin Amir ya je ya shiga wajen su da tufafin da yake mara kyau shine safiqati wanda yake tufafi abin nan sakarsa mai kauri ce maka ce tufafi mara tsada kamar a yanzu ka ce 20 ka baraya an fahimta su su rustum duk sun sun yi ado da gezna da menene irin kayan masu tsada haka shi kuma kawai sai je da 20 ka baraya eh ba wani guga ko abin da ya kama da haka ya je gashi nan dai wa saifin wa tursin wa farsin qasira ya je a hannunsa akwai takobinsa akwai garkuwarsa sannan wa farsin qasira da wani doki dan gajere hatta dokin nasa ma dan gajere ne ya je da shi walam yazal rakibiha hatta dasa biha tarf albisat bai gushe ba yana haya akan wannan doki nasa har sai da ya taka gefen shimfiɗar rustum da ita an fahimta yan uwa izza shi izza kenan ta musulunci haka ake so duk inda arne yake ba a saurara masa eh walillahi al'izzatu wa li rasulih wa lil mu'minina eh mu'mini shi yake da izza saboda haka yana kan dokin yana kan abun hawan nasa yake sauka sai da je taka carpet din ya taka shimfidar ya taka da dumar mai tsadar da kafar dokinsa sannan sai ya tsaya sai ya sauka ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائد sannan sai ya tsaya sai ya sauka sai ya ɗaura dokin nasa da ɗaya daga cikin waɗannan fulillukan da suke abin nan ‘yan uwa kuna ji da kyau ku ba sa gabansa wallahi ba sa gabansa kwata-kwata wannan adan da me da me ba sa gabansa kwata-kwata sai ya ɗauki ɗaya daga cikin fulillukan nan da aka yi musu cin baki na zinare kawai sai ya jawo dokinsa kawai sai ya ɗaure shi a ciki kawai sai ya gaba وأقبل وعليه سلاحه ودرعه وبيضته يقبات يتفي زي أرسى ودى الرسل وعليه سلاحه أقوي كايا فتنسى مكامة دسنا جكنسى ودرعه لكم سلكنسى وبيضته على رأسه دا قلقلنسى البيضة شينك هلد أكسا دو من كاري سوكا إر هلد تكارفي wata ma ya tsaki sa wanda idan an kawo saran takobi sai dai ka sari ne karfe ba ka sari kan mutum ba to tana kansa a lokacin ma'ana idan kun lura duk kayan faɗansa babu abin babu abin da ya ajiye guda ɗaya za ku ga yanzu ko da irin tsari na protocol na zamanin yanzu duk wanda zai je ga wani babba galibi idan ba a yi da shi ba sai an yi me sai an caje shi ko da zai shiga dote ya karar bindiga da sauransu ko yawwa akwai na'urori suna kallon jikinsa kala kala yawwa to sai sai ya shiga da duk makamin jikinsa kuma zai je gana da komandansu faƙalu lahu ba a sila haka sai suka ce masa aje makaman naka mana ka je wajen shugaba da makami duk aje su a nan faƙala sai ce ni lam atikum ya ce ai ba fani na zo don ƙashin kaina ba wa inna ma ji itukum hina da autumuni na zo ne lokacin da kuka kira ni ba ni na kawo kaina da kaina ba lokacin na aje wani abu kira na kuka yi na zo fa in taraktumuni hakaza wa illa raja'atu in za ku kyale ni yadda nake a haka na shiga to sai in shiga magana in kuma ba ku yadda ba sai in kuma da silkensa da takobinsa aka je ga wancan komanda din su sune masa kallon wani kamar wani irin almajiri haka wani mabukaci haka gashi nan ya galgal da shi haka shi kuma yana kallon sa a matsayin wasu gawawaki kawai da kwanansa ya kusa karewa faƙala inni faƙala rustum sai rustum yace idan lahu ku kyale shi ku kyale shi ku bashi izini fa aqbala yatawakkalu ala rumhihi fawqa an-namariqi fa kharaqa 'ammataha saboda haka sai ya tawo wannan mashin da ke hannunsa sai ya juya wajen tsinin yana tafiya yana takawa yana dogaro akan sai yana takawa an gane yana takawa akan wannan shimfiɗin shine ya tawakkau alai yana dogaro akan sa yadda kaga idan kana tafiya da sanda kana me to shi kuma wajen tsinin sai ya juya yake cakawa akan wannan shimfidin nasu masu tsada na alharirin eh fakharaka shine sai da ya yaga yahuda ammata mafi yawan duk inda ya wuce mafi yawan inda ya ketara duk sai da ya yaga shi suna kallon sa ana ta asarar kuɗi amma babu yadda za su da shi faqalu lahu sai suka ce masa ma ja'a bikum to yanzu ya karasa wajen rustum da ya karasa sai rustum ya ce masa ma ja abikun me zo da ku me ke tafa da ku faƙala sai wannan sahabi ribi'u bin amir Allah ƙara masa yarda ya ce Allahu ibta'afana linukhrija man sha'a min ibadatil ibadi ila ibadatillah yace Allah madaukakin sarki ne ya tayar da mu mu musulmi karkashin jagorancin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam linukhrija man sha'a dan Allah maɗaukakin sarki a dan mu fitar da wanda Allah maɗaukakin sarki ya ga dama min ibadatil ibadi daga bautar bayi ila ibadatil lahi zuwa ga bautar Allah maɗaukakin sarki kun ji abin da ya ga masa yan uwa Allah maɗaukakin sarki ne ta yadda mu don mu muku gata ma hana ku bautar mutane ku kuma bautar Allah maɗaukakin sarki dan ka'ida yan uwa shine duk mutumin da ya bautawa wani ba Allah ba za ka ƙarshe bauta tana komawa ne zuwa gawa zuwa ga wani Allah abin nufi zuwa ga wasu mutane keɓantattu su ake wa hidima wala addinin musulunci ne kaɗai ake hidima don Allah amma duk wani addini da ka sani wasu ne a gefe ake wa hidimar ka je kuma ka duba ka gani in ka ɗauki kiristiyaniti za ka ga da hade da ake bayarwa duk ranar sunday za a kai wani abu coci ba haka ba ne duk talautinka ba sai ka kai wani wani dan uwa yake gaya min yana takaici ma'aikaci ne irin na international organization din da suke abin nan ma'aikaci ne sai ce wallahi akwai wani abokin aikin sa kirista ne yace ana yi musu albashi kafin ya taba komai sai ya tura na coci yace shine shi abin yake damun sa yace su kuma ga su nan ana ta ba su albashi amma su ba su kula da masallaci ba za ka wani masallaci yace shine shi abin yake damun sa shine shi ma ya alƙawari sai Allah da daga zan aka yi musu albashi kafin ya taba komai sai ya sai ya ware wani wani amount ya tura shi ma masallacin su a ina ga wannan a wajen kiristoci to wannan kuɗin da ake tara yanwa ku ga me ake da su so ya suke amfanuwa da su jagororin cocin ne jagororin cocin ne za ka ga wanda suka ce suna bautar wuta akwai wanda suke kula da wutar ko to da hada yadda ake tara wutar nan so ya suke cinyewa ba su ba ne wanda suke bautar saniya kun san saniya na ita ma hadaya ake kawo mata hadaya sosai ake kawo mata wallahi wato in kana so ka ga bauta kala kala ka je India har da masu bautar dutse kawai dutse ne za a zo a je shi a rika bautata masa kuma nan mai kula da dutsen nan to kaga ashe karshe hidimar tana kuma ne zuwa gawa wasu ke bantattun mutane ba haka bane addinin musulunci ne kadai za ka yi hidima wa Allah maɗaukakin sarki abin yaji ina fata an fahimta addinin musulunci ne kadai za ka ga ka zo masallaci ka zo masallaci za ka yi sallah a lokacin da limamin da yake jan ka sallah rigarsa a yage taka ta fi ta sake sosai me yiwa a gidansa babu abincin da za a ci ba haka ba ne a cikin musulmi ake samun irin wannan Allah ka je sauran addinai ka ga haka ne a cikin musulmi kaɗai ake samun irin wannan limamin kana sallan ya tarba kanuwa saboda a gida ko ce ba ne ba ya fito yana ta baku sallah ko kuma ya sallah ya kaɗa rigarsa ya fita mai mashin ya dauka mai mota ya dauka mai kaza ya dauka ba haka bane kuma an liman ya ƙara minti biyar a yi limami unkuni a limami unkuni shi ne ai ina ji malam gali ne yake ban labari ya ce wai wata rana an kawo wata masara a wani masallaci masara aka kawo kwano 20 ne ko nawa sai limai shiga ita gida shi ne sai aka haɗa mai kwamiti sai ala gafata limai masarar nan da aka kawo tana ina a fito da ita a fito da wannan masarar ya shi da limami ya ce masara aka ce ya ce to ha an ji ya ɗauki wani ɓangare za a je a kai niƙa haka ya je ta taro masarar ne je dawo da ita ce shi ne da lokacin sallar asar sallar asar ta zo ya zaman sa a gida ba garba ta zo ki fitowa shi ma sai ku je ku sallar da kanku mutanen manza kawai ina ga muku wallahi addini musulunci a musulunci ne kadai ake wannan hatta ƴan uwanmu za ku ga ƴan uwanmu ka je in ka taba zuwa kudu wanda wasu daga cikin su galibi za ku ga sun bar addinin su ne sun dawo addinin musulunci za ku ga yanayin takun su da tsarin su na addini ba irin namu bane me dalili saboda abin da suka baro sun ga yadda ake yi abin da aka suka baro sun ga yadda ake yi za ka je ka ga masallaci wallahi account ɗinsa yana da naira miliyan talatin arba'in hamsin na masallaci ne kawai na masallaci ne kawai a ina ba nan ba dai ba nan ba kuma ina ina gaya muku ne da abubuwan suke limami na masallacin duk wani abin da kuka sani ɗauke masa ake yi ba fa ina faɗa idan kusa idan kusa mu wa'ai mana ba ni ba abin da nake bukata a wajen kowa eh insha Allah ta'ala ba abinda nake bukata shi sa ba nake faɗa dai saboda na san ban da bukata inda na san ba bukace ne ni ba zan faɗa ba dan zan guce kaina nake campaign ba abinda nake bukata shi sa nake faɗa komai za a dauke masa dan Allah limami dan mai ba zai ba ku sallah daidai ba dan mai ba zai ba ku karatu daidai ba to amma galibi za ka ga mu yanzu a cikin al'ummar mu aka baka limami ka shiga uku wallahi ina ga maka mutane bin diddigin ka za su rinka da kana zaune lafiya kala ba abin da ke damun ka amma da an baka limanci daga mutane sun fara binka keke kasa sai a ce ya canza keke ya canza keke komai komai naka idan mutane yake in ka sai in fili ka siya mutane suna bibiya su gani in ka canza riga a idan mutane kowa fa zai canza riga lafiya kala amma ban da liman washi dan me zai canza shi limami ne ka ila wala la quwwata illa billah Allah ya kiyaye Allah shirye da al'umma idan haka muke eh duk da muke zaune a masallacin na galibi da haka kuke kuma ta haka kuke galibi limami galibi ba a so a ga wanda yake da addini ya samu wani abu na motsi ba a so shi sa ina baka shawara a matsayinka na ɗalibin ilimi wanda kake so ka hanyar karantawa da addini kai karatu da kyau na addini in kana da sha'awar karantawa ka karantar amma wallahi lalle ka samu wani abin da za ka yi karɓi rayuwarka da shi ina gaya maka wannan lalle duk yadda za a yi ka samu wani abin da za ka yi na sana'a ko na aiki wanda ya ishe ka ka riƙe rayuwarka da kai wanda ka wuce wulaƙancin wani ɗan iska in ba haka ba za ka samu matsala sosai a da'awarka eh da'awar ta kamata ne da'awar mutane ma yanzu suna kallon yanayinka ne ma yanzu kamar su karɓi da'awarka in agan ka ba jarabi jarabi ba za ka karɓi da'awarka ba haka mutanen mu suke Allah ya sa mu dace Allah ya shirye da mu ina muka tsaya mun shiga wani labarin daban na'am na'am yace masa wa min dhiqi dunya ila sa'atiha Allah ya turo mu domin mu fitar da mutane daga kuncin duniya zuwa ga yalwarta wa min dawri al-adyan daga zalincin addinai ila adli islam zuwa ga adalcin musulunci fa arsalna bi dinihi ila khalqihi linad'uhum ilayhi sai Allah ya turo mu da addininsa zuwa ga bayinsa zuwa ga halittu gaba daya linad'uhum ilayhi dan mu kiraye su zuwa ga addinin nasa faman qabila zalika qabilna minhu duk wanda ya karbi wannan abin da muka zo da shi sai mu karba daga gare shi shi ma wa raja'na anhu mu kyale shi mai tafiyar mu wa man aba wanda ko yaki qatalnahu abadan hatta an nufdiya ila maw'udillah za mu ta yaƙinsa har abada har mu tafi zuwa ga alƙawarin da Allah maɗaukakin sarki ya mana ƙalu sai suka ce wa ma maw'udullah wannan alƙawari ne ubangijin ku ya muku kala sai wannan sahabi ya ce aljannatu liman mata ala qitali man aba shine Allah zai bawa zai bada aljanna ga dukkanin wanda ya mutu yana yakar wanda yake ya karbi wannan shar'in da muka zo da shi wazzafru liman baqiya sannan kuma da samun rabo mai gwabi liman baqiya ga wanda ya saura wanda bai mutu ba kenan zai samu me zai samu ganima insha Allah ta'ala faqala rustum sai rustum yace qad sami'tum maqalatakum lalle mun ji abin da kuka zo da shi mun ji maganar ku fa halakum an tu'akhiru hadha al-amra hatta nanzura fihi wa tanzur wa tanzuru shin me zai hana ku dan jinkirta wannan al'amarin na yaki yanzu hatta nan zura fihi har mu da muke nan gefen mai duba a cikinsa maga dacewarsa ko rashin dacewarsa wa tanzuru kuma a matsayinku na musulmi ku je ku duba ku ga dacewar yin wannan yakin ko kuma rashin dacewarsa ma'ana a dan bawa juna dama kenan a dan tattauna a ƙara shawara qala na'am sai wannan sahabi ya ce masa eh ba matsala kam ahabbu ilaikum yawman aw yawmayn yace menene yafi soyuwa a gare ku mu ba ku kwana ɗaya ne ko kwana biyu wanne kuka fi so قال سيرسم لا بل حتى نكاتب أهل رأينا ورؤساء قومنا yace ba batun kwana ɗaya bane ko kwana biyu a'a za ku kyale mana har sai mun samu dama mun rubuta mun rubuta wa shugabanninmu takarda da kuma ma'abota ra'ayi a cikin mutanenmu mu rubuta musu ne mu nemi shawararsu cewa me suke gani game da wannan yaki sun ba mu dama mu yi ko kuma suna gani akwai matsala a fasa faqala sai wannan sahabi ya ce ma sanna lana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai sunnanta wa abokan gaba yayin haduwa mun hadu ga magasu mu jinkirta musu aksara min salasin fiye da kwana uku in uwan fahimci wannan da kyau wannan rabi'u bin amir yake ga wa rustum haka yace ai annabin mu tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai ba mu dama bai sunnanta mana cewa idan mun hadu da abokan gaba ga magasu ya kasance mun yi jinkirin fara yaƙi har zuwa kwana uku ba duk abin da za a yi duk shawarar da za a yi duk tattauna da za a yi kada ta wuce kwana uku in abu ya wuce kwana uku kuma kawai to sai dai a haɗu kawai alƙital alƙital kawai yaƙi yaƙi kawai fanzur fi amrika wa amrihim wa ikhtar wahidatan min salatin ba'da al-ajal yace kai a matsayinka na shugaba ka duba ga al'amarinka abin da ya fi dacewa da su ma na al'amarin duk ka haɗa ka duba musu sannan sai ka zaɓi ɗaya daga cikin abubuwa guda uku kafin lokaci ya yi kafin kwana uku ya yi kenan me ɗaya daga cikin abubuwa guda uku su ne ko dai ku musulunta na farko kenan ko kuma ku ba da jizya ko kuma na ukun a yi me a yi yaƙi ya ce to lallai kai yanzu ya kamata ka duba ka ga abin da ya fi dacewa da naka ra'ayin da nasu gaba ɗaya cikin kwana uku nan sai ka zaɓi ɗaya daga cikin abubuwan nan guda uku duk wanda ka zaɓa sai ku gaya mana faƙala sai rustum ya ga lallai wannan ɗan jagora ya zaƙe da yawa sai ce a sayi duhum anta to kai da kake ta wannan magana kai ne shugabansu ne kai jagoransu ne faƙala la sai ce a'a ni ba shugabansu ba ne walakin almuslimina kal jasadil wahid sai sai dai su musulmi yadda suke kamar jiki ne guda ɗaya jiki guda ɗaya abu ɗaya ne ba haka bane yanzu a cikin jiki in ka cire kai akwai jikin babu a cikin jiki idan ɗan yatsa guda ɗaya game da ikama da ciwo duk jikin zai yi me zai kama da ciwo dan dan yatsa ka guda ɗaya zai kama da ciwo sai ka zazzabi ya kama ka wai sauran jikin yana ce dan yatsa jimami da alhinin zafin da yake ji ba haka bane to haka musulmi suke idan ɗaya daga cikin musulmi ya taɓu sai ka rinka ji kamar kai ne ka tafi haka ake so mu zama daga lokacin da musulmi suka ba wannan ɗabi'ar to wallahi musulmi sun mutu ruhi na kuwa imaniya ta ban musulmi ruhi na ƙarfin imani na musulmi ya basu daga lokacin da aka ji matsalar ka taka ce tawa tawa ce to shikenan kuma ba ruwanka da ni ma ba ruwana da kai shikenan amma sahabbai abin da suka yi kenan tare da cewa ba su da kuɗi ba su da tarin dukiya amma Allah madaukakin sarki ya taimake su mu kuma musulmin yanzu abin da muke tare da cewa muna da kuɗin da dukiya amma sai Allah madaukakin sarki ya kyale mu me dalili saboda abin da ya taba Saudiya bai taba Misra ba abin da ya taba Misra bai taba Kuwait ba abin da ya taba Kuwait bai taba kaza ba haka balma kowanne kawai zaman kansa yake so yake kawai a siyasance ya mamaye dan uwansa ta fuskar siyasa ba ta fuskar addini ba wannan shine rauni da duniyar musulunci take ciki a yanzu kowace ƙasa daga cikin daulolin musulunci kawai kanta ta sani kanta ta sani me za ta yi ta mamaye wata ta shigo da ita cikin da'irarta shine kawai Allah ya dawo da ruhinmu na musulunci yace su musulmi yadda suke kamar jiki ne guda ɗaya yujiru adnahum ala a'lahum na ƙasan cikin su na ƙasan cikin su gaba ɗaya zai iya bada kariya a madadin shugaban su gaba ɗaya na ƙasa daga cikin su idan ya ɗauko wani ya ce wane ina so a rabu da shi kada a taɓa shi ya shiga cikin alfarmata to shugaba na gaba ɗaya bai isa ce a ba zai ce mun baka kariya mun ba shi kariya a madadin ka gaba ɗaya shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace a su su limuna tatakafa udima'u yas'a bi zimmatihim adnahum annabi yace su musulmi yadda suke jinin su yana daidaita da jinin sarki da jinin talaka gaba ɗaya daidai ne akwai bambanci idan aka zubar da jinin sarki wanda ya zubar da jinin sa ba shi kadai za a kashe ba haka idan aka zubar da jinin talaka shi ma menene haka za a kashe shi tatakafa udima'u sai annabi ya ce yas'a bi zimmatihim adnahum adnahum na can kasan su talakan talak cikin su na cikin su wanda ba a ganin su a matsayin komai zai iya dauka alƙawari a madadin su gaba daya shi sa lokacin da aka fito makka wani daga cikin mushrikan makka ya gudo sai ummu hani'in ummu hani'in yar uwa sayyidina ali ce gidan abu talib ce ita ma sai ta bashi kariya dan uwan mijinta ne sai ta bashi kariya sayyidina ali ya biyo shi sai aka ce ayyana wajen umma hani sai sayyidina ali ya ce wallahi sai na kashe shi sai na bashi kariya fa yace bata ba ruwansa sai ta tafi ta ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullah na ba wa na kariya amma dan babbanka ya ce sai ya kashe shi sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace qad ajarna man ajarti ya umma hani wanda duk kika ba kariya mu ma duka mun bashi kariya manzon Allah wane ne a lokacin ba shugaba bane kira da aminci tsara tabbata a gare shi yace to wanda muka kika ba kariya dukkanin mun bashi kariya a madadina da dukkanin musulmi haka musulmi suke idan wani ya je ya ciyo wani abu ya yi wani abu ya ɗauko alwashin wani abu sai a inda ba inda ba na rikici bane sai a haɗu gaba ɗaya sai a goya masa baya wannan shine yadda musulmi suke yan uwa a da to kaga shi kansa Rustum ya fahimci cewa lalle waɗannan mutanen na daban ne ga wani wanda ba kowa a cikin su ba ya zo sai magana yake da yawun su gaba ɗaya fajtama Rustum bi ru'asa'i qaumihi saboda haka Rustum sai ya haɗu da waɗanda mutanen da suke shugabanni daga cikin mutanensa iya wanda suke tare aka haɗu za a yi mitin kenan a tattauna faqala sai ce musu hal ra'aytum qattu a'azza wa arjaha min kalami hadha ar-rajul ya ce shin tun da kuke kun taɓa ganin a azu mafi ɗaukaka da izza wa arjaha da rinjayen hankali da tunani min kalami haza rajul irin zancen wannan mutum irin abin da ke fitowa daga cikin wannan mutumin kun taɓa ji zance da yake ɗauke da izza da kuma rinjayen tunani da hankali irin nasa kun taɓa ji kun ga kagar ya fara faɗawa kenan ko an fara tafiya da shi فقالوا سيسكت معاذ الله أن تميل إلى شيء من هذا muna neman tsarin Allah kada ka karkata ga wani abu ga irin wannan irin wannan abubuwan muna neman tsarin Allah da ka karkata zuwa ga wani abu irin wannan wata da adinaka ila hadhal kalb ka bar addinin ka zuwa ga wannan karat suka kira sabon manzon Allah me kare wannan shi nuna maka yadda su da can arna suke wulakanta musulmi da jifansu da sunaye marasa kyau ba yanzu aka fara ba suka ce za ka ba addini ka saboda wannan karar amma tara ila fiyabi kun ji ko sai suka ce baka ga tufafinsa yadda yake ba kun ga su abin da suke kallo wai baka ga tufafinsa ba baka ga rigarsa ba yadda dai muke yanzu eh yadda dai muke yanzu idan ka je waje in abin da za a fara kallo shine me rigar ka wace iri ka zo da ita wani irin takalmi ka sa wace irin hula ce a kanka wace irin mota ka zo a ciki dan Allah ba haka bane yan uwa mu fa musulmi fa wannan faristum ne suke faɗa wannan magana farisawa ne masu bauta wuta su suke faɗa wannan magana ko waje ka je yanzu ka je da katuwar mota da shiga mai kyau ko baka da gita za a ci zo duk kudin ka an ka sa ya galgalin kaya ka je me zai faru korar ka za'i korar ka za'i shine ai ta wannan shehu jahawa ya je wani waje aka hana shi shiga ya yayye shiga aka hana shi shiga sai koma gida samu alkyabba katotuwa ya sa yana za ko sai ga ana buɗa masa ana mammatsawa bismillah bismillah aka raba Allah to da ka je ya shiga da ya je ya shiga ya zauna aka kawo masa abinci aka aje a gaban sa kawai sai ya dauko riga ya tattaro ta sai rinka sata a cikin abinci ya rinka danna ta a cikin abinci sai me haka yace ba riga aka bari ta shigo ba tun da riga aka bari ta shigo ta ci abincin an fahimta ai to wannan shine ɗabi'a mu yan uwa shine ɗabi'a mu daga lokacin da mutane suka daina kallon mutunci suka daina kallon addini suka daina daina kallon duk wani abin da ke da alaka da kyautatawa da muru'a suka dawo kallon kuɗi kuma shikenan shikenan Allah ya kiyaye wannan shi yasa kaga kowa ta kowace hanya zai ya samu kuɗi kawai ya ki haram ya ki haram ba wani ya ki halal yanzu kawai ya ki haram ya ki haram kawai ta ko ina kuɗi yanzu Allah ya tsare bani imanin faƙala wailakum sai rustum ya ce da mutanensa kai tanku la tanzuru ila siyabi kada ku rinka duba zuwa ga tufafi wanzuru ila ra'ayi wal kalam wasira ku rinka kallo zuwa ga ra'ayi ra'ayin da yake da shi mai karfi wal kalam da irin zantuttukan da suka fito daga bakinsa wasira da kuma irin tarihin da suke da shi shi ya kamata ku rinka kallo me wani tufafi kun ga na ga muku dama mai hankali ne ko na ga muku yana da basira shi ya ga abin da basu gani ba ya fahimci abin da basu fahimta ba eh su kawai hamiya da gaba ta rufe musu ido kawai abin da suke gani a bar su su gama da musulmi innal araba yastakhifuna bi thiyab yace su larabawa ba su fiye damuwa da tufafi ba a ce sai mutum ya sa tufafi mai kyau mai tsada iri kaza galibi balarabe har yanzu balarabe laraba in kuka da in kuka lura da su zuwa wannan dai jallabi ce kawai ba haka bane da sarkin garin da talakan garin dai jallabi ake sawa sai dai an ce wai ba irin sa ɗaya ba ko an ce wata tabbata tsada amma kai yanzu ake iya ganewa duk kawai jallabiya suka sa ba haka bane jallabiya ce kawai da dan kwali da wani wannan abun ya ake da suna shine kawai sai dai idan mutum ya isa ya dan samu wannan alkabba ya sa kuma ba ga sana akin ba kai man kana so ba sai ka je ka so ba ka sa kai ma to balarabe bai fiye damuwa da tufafi ba haka da sauransu har yanzu haka suke wanda ma abinci balarabe yanzu yana cin abinci mai kyau sosai da su amma da abinci da tufafi ba sai dara su da kasa ba kuma suka samu da su amma me suka fi damuwa da shi yace wal ma'akal ba su fiye damuwa da tufafi ba da abinci wa yasunun al ahsab amma kuma suna iyakacin kokarin su wajen su kiyaye dangantaka su balarabe ya dama da dangantaka kwarai da gaske abinda da zai taba masa dangantakarsa to zai iya yin fada kowane irin fada ne akai qala ibn kathir rahimahullah al-imam ibn kathir Allah ya masa rahama yace kanat waqa'atu al-qadisiyya wannan waqi'a ta qadisiyya ta kasance waqa'atan azimatan ibn kathir yace waqi'a ce mai girman gaske lam yakun bil iraqi a'jabu minha a iraki ba a taba yin wani yaki da yake mafi jan hankali da ban mamaki irin wannan yakin ba wa zalika annahu lamma tawajaha saffani hakan ya faru ne ko lokacin da sahu guda biyu suka fuskanci juna sawun musulmi da kuma sawun farisawa kana sa'adun qad asabahu irqun nasa a lokacin shi komandan ma gaba daya da aka tura sa dan abi waqas wata cuta ce da take fito mutum daga nan karshen bayansa zuwa nan korinsa haka ta baya wani lokaci sukan fito su yi kuraje irin masu ruwan nan manya-manya to mutum ko zama baya yi irin sa ne suka fito wasu adu wa kharajat damamil addamamil sune irin kurajen nan manya masu ruwa din nan to duk sun fito a bayan sa'adu fi jasadihi a baya a jikinsa fa huwa la yastati'u rukuba hatta ma ya hau kan dabba ma ya tafiya baya iyawa saboda duk mazaunansa su ne kaga sai ka zauna sannan zaka iya samun damar tafiya akan dabba ko to baya iya zama ma akan abin nan dinsa wa inna ma huwa fi qasrin muttaki'un ala sadri ala sadrihi fawqa wisalatin wa huwa yanzur ila al-jaysh shi sa da a lokacin ma yana cikin yar bukkar da aka masa kasar anan wajen ita ce bukkar da aka masa ko kace hema ko tenti da aka kafa masa a matsayin sa na jagora to yana cikin ta muttaki'un ala sadrihi ya ki shingida akan kirjinsa fauka wisadatin a saman wani fulo wa huwa yanzu ilal jaishi yana kallo rinduna ta cikin ɗakin shi kuma suna waje shi kuma yana cikin ɗakin wa yudabbiru amrahu yana gudanar da al'amarinsa yana kwance daga nan yana ba su umarni ayi kaza ayi kaza ayi kaza faqad ja'ala amr al-harbi ila Khalid ibn Urfuqta ya sanya al'amarin yakin a matsayin wanda zai zamto a madadinsa shi ne wani sahabi da ake ce masa Khalid ibn Urfuqta shi ya ba a matsayin wanda zai abin nan shi wa bada'at al-ma'arakatu yaki ya fara وصار القواد يحثون الجنود على القتال جاغورون سين القواد جاغوروري كوماندوجي suka rinka zabarar da rundunoninsu alal qitali akan gabza yaki ku shiga ku tafi suna zagorar da su da dukkan laman da suke amfani da shi wajen zabararwa waqta talal fariqani qitalan shadidan dukkanin bangarorin guda biyu suka yaki yaki mai tsanani wa abla jama'atun min ash-shuja'ani bala'an hasana wasu daga cikin gwaraza wanda ba su da tsoro jarumai aka jarrabe su jarraba mai kyau ma'ana suka gwada jarumta a wannan lokaci mislu umar amru ibn ma'adi kari misalin sahabi amru ibn ma'adi kari wal qaqa bin amru da qaqa bin amru da jarir ibn abdullahi al-bajali da jarir ibn abdullahi al-bajali dukkanin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa Khalid ibn Urfuqata da wannan Khalid ibn Urfuqata shine wanda aka bawa jagoranci a madadin wa Sa'd dan Abi Waqqas wa Birar ibn al-Khattab da Birar ibn al-Khattab wa Tulayhat al-Asadi da Tulayhat al-Asadi kun tuno kun tuno wannan Tulayha din kuwa kun tuno shi wane ne Tulayha din nan yawa kun manta Tulayha ko ya kamata ya kamata ku rinka tafiya ku rinka tafiya da littafin gaba daya Ulaiha yana cikin wanda malai ba mu labari sun yi radda an an yaƙe su in ka duba littafin ka kaɗan in ka buɗa za ga gashi nan yawwa gashi nan sunayen su gashi nan Sajah wa Banu Tamim Gassan wa Ghatafan to a cikin za ga akwai wa Ulaihatul Asadi gashi nan to kaga da man ƙarshe an ce ai ya tuba da ya ji wahala ko to gashi yanzu a cikin dinar sayyidina sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas shi aka wannan yaƙi yana cikin wanda suka nuna jarumta a wannan yakin sosai ya zubar da maza a wannan yakin واستمر القتال ثلاثة أيام بليالها yaƙi ya ci gaba har zuwa kwana uku yininsu da dararrakinsu suka ƙarar suka tafi yadda waɗannan giwayen da wanda ke kansu gaba ɗaya suka kashe su wahabbat riyahun shadidatun wata iska mai tsanani ta rinka kaɗawa فرفعت خيام الفرس ترنك ببكي تنا دوكي هيمومي نمتانا فارسا تنا جيفا رسو أن أماكن هذا غرارا دسكي وانتصر المسلمون كرشي دي مسلمي سكا سامونا سرا وننياجي فبادر رستم رستم يي غغاوا فركب بغلته يهون الفدرنسا يريد الهرب ينا نيمان غدوا فأدركه المسلمون وقتلوه musulmi suka je suka riske suka kashe shi shikenan yan uwa yakin yakin qadisiya yana da tsayi sosai in ka duba cikin albidaya wani haya zaka ga malam ibnu kasir ya kawo shi da fadi sosai to amma dai malam yana dan gutsuro ne kuma na san abin da muka dan faɗa ana insha Allah ta'ala kai ma zaka dan iya tsorar da wani abu a cikin yakin qadisiya haka ne ko yawwa ko da baka san shi gaba ɗaya ba lokacin da hannunka ya kai zuwa ga littafin albidaya wan nihaya ko ɗaya daga cikin littattafai da suke kawo tarihi kaga sai ka karanta shi da fadin sa insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya samu dace sai mu dakata ana abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskure da muka yi ko tuntuban harshe Allah subhanahu wataala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wa assalamu alaikum wa rahmatullah